الحمد لله ونحمده على نعمة الإسلام والدين وعلى نعمة الوحدة الحمد لله أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة لا يعلمها إلا العالمون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ثم الصلاة والسلام تسليما على النعمة المؤدى وهو العظمى من اتبع هداه هدى ومن أعرض عنها فقد غوى وعلى آل الطائرين وعلى أصحاب الصادقين المفلئين وعلى جميع من اقتفى آثارهم واتبع سننهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة لمن تأمر عليكم في المنشط والمكره وإن كان عبدا حبشيا عباد الله اتقوا الله واتبعوا ما أنزل إليكم ولا تتبعوا من دونه أولياء واعلموا أنه تعالى يقول في كتابه فمن اتبع أداي فلا يضل ولا يشقى واتبعوا سنن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم واجعلوا قدوة لكم فقد قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا عباد الله اعلموا أن حفظ الأمن واجب شرعي وضرورة إنسانية وحقوق اجتماعية ولا يتحقق الأمن إلا من خلال الالتزام بالدين والعدل بين الناس والتعاون بين أفراد المجتمع والمسؤولية المشتركة فالأمن عباد الله في منظور العلم والشر والعقل يشمل على حفظ الأمن في النفس والمال والعرض والأمن والأمن العقائدي والفكري والاقتصادي والاجتماعي والأمن عباد الله ضروري إذ به تستقيم الحياة وبه أداء العبادات وهو أساس قيام المجتمعات وتقدمها وأحق الناس والمجتمعات بالأمن هم المسلمون كما قال تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ولا يتم الأمن إلا بالشعور بأنه مسؤولية شاملة وعمل مشترك ومطالب به المجتمع جميعا قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما أخرجه البخاري ومسلم واعلموا عباد الله أن الأمن خير ما يؤضى وخير ما امتن الله به على الإنسان بعد الإيمان بالله تعالى يقول صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا كما أخرجه الترمذي والحديث صحيح عباد الله المسلمين أنتم مقصودون وأنتم مكيدون فاحذروا حذركم وفكروا في أمركم وتعاضدوا وتعاونوا وتسلأوا بالعلم والصفء والعفو والقيام بالتربية والمسؤولة والمسؤولية والرجوع إلى تعاليم الدين وتوعدوا أيها المسلمون وكفوا عن سماء الغوغائين أو المتهوكين الشببة الخونة قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وإذا لقيتموهم فاصبروا كما أخرجه البخاري ومسلم عباد الله لا تسمعوا إلى أقوال الملحدين المذبذبين الحاقدين للإسلام وأهله لا يهمهم إلا الطعن في الإسلام والمسلمين مؤمتهم الطعن فينا وفي أخلاقنا وديننا وتعاليمنا وعلمائنا والإسلام قد قسم الكفار إلى أقسام عدة وقال عن بعضهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم إن الله يحب المقصدين وانظروا إخواني المسلمين في معاملتكم مع علمائكم ماذا تعرفون عنهم وما شهادتكم عنهم وانظروا في آياتكم مع بعضكم ماذا تعلمون عن مؤاملتكم وانظروا في بلادكم التي يغلب فيها المسلمون كيف معاملتهم مع غيرهم من من ليسوا من المسلمين وانظروا في إجازاتكم وشعارات دولتكم واصبروا أيها المسلمون وتمسكوا بدينكم واعلموا أنكم على الحق ألا إخوة الإيمان أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه غفور رحيم mun gode ma Allah maɗaukacin sarki akan ni'imomi da yawa da imana mun sace gode ma Allah akan ni'ima keɓantacciya kuma ta musamman ita ce ni'iman musulunci da kuma addini mun gode ma Allah akan ni'ima wanda ike na haɗin kai da fahimtar juna da kuma zama wanda Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu ƙarƙashin inuwa na ƙasa da kuma addini wanda yake da musulunci. Mun gode ba Allah karo na hudu a kan ni'imomin da Allah izuba su gare mu wanda ba mai iya fahimtar waɗannan ni'imomi saboda yawansu sai wanda ike masani wanda isan Allah shi yake iya gano girma da yawan ni'imomi na ɓoye da ni'imomi waɗanda suke na bayyane. Mun shaida Allah shi kaɗai ne abin bauta kuma shi kaɗai ne wanda iya halittan halittu. Mun shaida annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma ɗan aike ne jakada ne na Allah. Mun yadda Allah shi ne Ubangijin gaskiya duk abin da ba Allah ba abin bauta ne wanda yake na ƙarya inda an bauta masa. duk wanda aka ce ya yi alitta ba Allah ba ba gaskiya ba ne mun yarda har cikin zukatanmu cewa lalle addinin musulunci shine addinin annabawa tun daga na farko an na ƙarshe ba mu da jayayya ba mu da musu ba mu da kokonto ba ma wani ɗarɗar a kan shi ɗaya ne addinin da Allah ya aminta da shi a sama da ƙasa mun yarda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne daga wajen Allah kuma ɗan aike ne wanda muka yadda kuma shi ne ƙarshen annabawa babu wani annabi bayan shi mun nemi Allah ya yi salati ya yi taslimi ma wannan annabi wanda shi ne kyauta mafi girma da Allah ya ma wannan duniya mun yabi wannan mun nemi Allah ya yi salati ma annabi wanda shi ne mafi girman abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba ma bayinsa wanda ibi shiriya da karantarwa irin nashi ya shiriyo wanda i kauce ma shiriya da karantarwa irin na manzon Allah ya kauce ma anya wanda ike na gaskiya Allah kai salati da taslimi ma iyalan gidan manzon Allah waɗanda suke tsarkaka Allah kai taslimi ma waɗanda suke sa'abban manzon Allah masu gaskiya a cikin imaninsu waɗanda suka tsira a duniya da kuma la'ira Allah kai salati da taslimi ma duk waɗanda suka bi bayan sa'abbai suka yi aiki irin nasu da kyautatawa da kuma addini wanda yake na gaskiya bayan haka mun yi wasiya makan mu gaba daya cewa mu ji tsoron Allah mai girma da daukaka sannan mun yi wasiya cewa mu yi da'a mu yi biyayya ma duk wanda Allah ya kaddara shine yake jagorantar mu akan abin da muke so ko ba ba so da a ƙarƙashin mulki da jagoranci da zama a ƙarƙashin wanda da a ce wa'annan shugabanni ne wannan shine zaman lafiya na ɗan adam kuma shine mafi alkhairi a karantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah ku bi abin da Allah ya saukar muku a littafinsa kar ku bi wani abu a ce kun bauta masa wanda yake koma bayan Allah ku sani ya ku ƴan uwa musulmai Allah ya ce wanda ibi shiriyarsa da abin da izo a cikin littafinsa ba zai taɓa ɓacewa ba kuma ba zai taɓe a gobe kiyama ba sannan ku bi sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ifassara muku alqur'ani a maganance da aikatance da ɗabi'unsa da mu'amalarsa lalle ku sanya manzon Allah shi ne abin koyi da maganganunsa da ayyukansa da kuma mu'amalarsa Allah ya ce ku yi ɗa'a ma Allah sannan shi ma annabin ku yi masa ɗa'a in kun yi aka kun shiryu a wata aya Allah ice kuna da abin koyi mai kyau a cikin alayya da addini irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga duk mai ƙaunan ya gamu da Allah lami lafiya da kuma mai ƙaunan dan tashin kiyama itashi a gaban Allah lafiya to shine wanda yake koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah lalle ku sani kiyaye zaman lafiya da goya masa baya wajibi ne a shari'a da musulunci dole ne mas'alan kiyaye zaman lafiya da goya ma al'umma su zauna kalau wani abu ne wanda yake bukata ce ta dole na ɗan adantaka wanda duka ɗan adam yana da buƙatansa a ɗaiɗaiku da anguwanni da garuruwa da kuma ƙasa da wuraren ibada da wuraren mu'amala na kasuwanci lallai ku sani zaman lafiya bai yiwa dole mu a ƙa'idanmu na musulunci sai mun lizimci addininmu kuma ya zamanto akwai kwatanta adalci tsakanin waɗanda suke na sama da waɗanda suke na ƙasa dole zaman lafiya yana buƙatar taimakekeniya da haɗa hannu da haɗa zuciya da haɗa baki da tunani a tsakanin mutane waɗanda suke rayuwa a wani waje ko al'umman da suke rayuwa a wani society lalle al'umman musulmai ku sani matsalan zaman lafiya nauyi ne na gama gari ba iya na hukuma ko kuma iya na wane da wane bane nauyi ne na kowanne daga cikin al'umma waɗanda suke rayuwa a ƙasa ɗaya. al'umman musulmai ku sani lalle zaman lafiya a ma'anga irin na addinin musulunci da ilimi wanda ike na annabtaka har ma da hankali irin na masu hankali ba wai ɓangare ɗaya ba ne ya shafi zaman lafiya a ɓangarori masu ɗumbin yawa kuma duka ana son musulmai su goya baya su tabbatar an samu wannan zaman lafiya a wa'innan dukkan ɓangarori na farko a samu zaman lafiya a ɓangaren rayukan mutane karki zamanto ka goyi baya an zubar da jini ba tare da anyan shari'a na gwamnati ba na biyu zaman lafiya a dukiyoyin mutane kar a dinga sace ta ko almubazzaranci da ita ko fashi da makami ko abin da ike kama da wannan zaman lafiya a musulunci ya kunshi ar mutuncin mutane karka yadda ka goyi baya a zubar da mutuncin wani a tu'ume shi da abin da babu tabbas babu shaidu babu abin da yake janu ka zubar da mutuncinsu ta anyan lalata musu sunansu ko ƙimarsu ko darajarsu ko matsayinsu wannan duk ina daga cikin abin da yake zaman lafiya bayyiwa sai da kare mutuncin ɗaiɗaikun al'umman da muke rayuwa a cikinsu har yanzu da musulunce dole zaman lafiya ishafi zaman lafiya a wurin aƙidan mutane da addinin da mutane suka yadda da shi ka amintar su gamsu da wannan a aminta da aqidarsu da addininsu a zamanto babu tu'uma babu tilastawa babu abin da ake kira babakere akan wannan aqida da addinin da suka yadda da shi dole ne a samu zaman lafiya bai yiwa sai an samu zaman lafiya a bangaren tunanin mutane waɗanda suke ƙasa ɗaya ko gida ɗaya ko anguwa ɗaya bai yiwa ku samu zaman lafiya sai kun kara tunaninku ya zamanto mai kyau ne idan aka bar tunanin mutane kowa da irin tunanin shi kowa da irin hangen shi kowa da yadda yake ɗauko tunaninsa wani daga amerika wani daga china wani daga kaza ba ku da tunani guda ɗaya a cikin society ko ya rabu da zaman lafiya ba zai taɓa yiwuwa ba dole ne zamanto an samu zaman lafiya a babin tattalin arziki na mutane in tattalin arziki ya yi ƙasa talauci ya tsananta in yawa ya zamanto babu tabbas akan abin da da a ci ko a sha wannan ma ina lalata zaman lafiya da abin da ake kira ma'ana security a cikin ƙasa dole ne a samu zaman lafiya a cikin society ta hanyar gidaje tsakanin iyalai tsakanin ma'aurata tsakanin uba da 'ya'ya duk wannan in sun taru an same su shine da a samu zaman lafiya wanda yake a ma'anga wanda yake na musulunci ɗari bisa ɗari wannan isa kasashen da suka ci gaba da kuma suke da ankali da kuma suke da lura mai zurfi da aka ga atta komai nasu yana da control social media su masu yin magana akan siyasar su masu magana akan zamantakewa ba a barin kowa yayi magana ko kowa yi tsokaci ko kowa yi wasa abin da yake so saboda kar a rarraba tunani da fikira da ange irin na 'yan ƙasan ya zamanto an fitar da su daga zaman lafiya na kwakwalwansu da kuma tunaninsu ‘yan uwana musulmai masu daraja lallai zaman lafiya al'amari ne wanda yake na dolan dole a cikin rayuwanmu domin bayyiwa rayuwa ta tsayi mana yadda muke so dole sai da zaman lafiya bayyiwa mu ba da ibadun da muke yi irin zaman da muke yanzu kowa ina zaune kalau yana cikin aminci yana shan fanka yana jin sanyi yana sauraron komai bayyiwa mu zo irin waɗannan wurare in babu zaman lafiya ‘yan uwa musulmai. Lalle ku sani kuma abin ne da kun riga kun sani zaman lafiya shi ne abin da yake tsaye da society ta tsayu ta ci gaba ta yi gine-gine ta yi ilimi ta yi kasuwanci ta yi auratayya ta yi noma ta yi kiwo a ji daɗi a yi ira a fita shakatawa a je wuraren buɗe ido da shakatawa da jin daɗi duk wannan ‘yan uwa musulmai bai taɓa yiwa dole sai in mutum kowa a cikinmu ya goyi zaman lafiyan ƙasansa lallai ku sani bayyuwa wata ƙasa ta ci gaba a babin duk wani ɓangarori na ci gaban rayuwa ta kowane fuska dole sai inda zaman lafiya lallai to tun da aka ne mafi cancanta da mafi dacewa da mafi kamata a cikin dukkan al'umma wanda suka fi cancanta su zauna lafiya a irin ma'anga na musulunci su ne musulmai ‘yan uwa musulmai su ne wa'yanda suka imani da Allah su ika mata a samu kwanciyar hankali da nutsuwa domin su tsaya su bauta ma Allah cikin nutsuwa wannan isa Allah yi tambaya a Qur'ani yace a tsakanin al'umma waɗanda ba su imani da Allah ba da waɗanda suka yi imani da Allah wani bangare ne ifcancanta da kwanciyar hankali da zaman lafiya da nutsuwa Allah yace waɗanda suka yi imani suka yi kadaita Allah ba sa shirka da Allah Allah kadai suka nufa da ibada su ifcancanta su samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a nan duniya da kuma la'ira kuma su ne suke kan kadarku da anya wanda yake miƙaƙƙiya har zuwa gidan aljanna ‘yan uwana musulmai na najeriya duka wa'inda suke wannan wuri da wa'inda suke saurara in dai musulmi ne mai imani icancanta i zauna lafiya to ina da kyau don allah mi ƙoƙari karka yadda ka ba da gudunmawa da tunaninka ko da magananka ko da kalma ɗaya ko da kuɗinka ko da irin abin da ake kira sakaci na rashin tarbiyyar 'ya'yanka a ce wannan ƙasa ta ce, ko ta lalace ko ta ɗaiɗaice ko wannan zaman lafiyan da muke ganinsa bai cika yadda muke so ba a ce ta dalilin ka an zo shi ɗin ba an rasa wannan ba ƙaramin wauta ba ne ba ƙaramin rashin tunani ba ne ka riƙe abin da kake da shi daidai gwargwado ka nemi ƙari kar ka nemi sake ɗan kaɗan ɗin da kake da shi wannan wauta ne ƙwarai da gaske ‘yan uwa musulmai kamun gafiyar ɗedo kuskure ne a rayuwar mutum musulmi abinda kake da shi kaɗan karirita karirita ka tafi da shi ka aminta da shi ka nemi ƙarinsa a wurin Allah da mu'amala karkace bari na yadda wannan domin in kamo abin da baka da tabbas ‘yan uwana musulmai zaman lafiya lalle abu ne wanda ya kamata mu ji a ranmu da zukatanmu cewa fa wani irin nauyi ne wanda yake na gama gari kowa ya shafe shi daura haƙƙin tsaro akan soja ko ɗan sanda ko immigration kowa na kowa na kowa ne ka ce nasu ne kai babu ruwanka ja'ilci ne babba rashin tunani ne ƙato rashin sanin abin da ɗan adam yake ne ja'ilci ne a cikin al'umma ‘yan uwa musulmai ku sani shari'a tana nuna mana cewa haƙƙin zaman lafiya haƙƙi ne na gama gari wannan ikawo wannan ikawo abu ne wanda ake neman dukkan society mazanmu da matanmu manyanmu da ƙanana talakawa da waɗanda suke masu mulki ana neman kowa ya kawo gudunmawansa a ciki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara yayi nuni a hadisi sananne kuma sha'ararre kowa ya sani a cikin mu annabi yace ku saurara dukan ku Allah ya ba ku nauyi ya ba ku kiyo ya ba ku aiki babu wanda bai da nauyi a kansa mafi girman nauyi shugaba wanda yake na gama gari annabi yake to mutum ma a gidansa Allah ya ba shi nauyin gidan wa'annan yara da duk wanda ilalace da wanda ya dauki makami akan al'umma da wanda yi kisa kafin hukuma ta gaza ubansa ne da uwarsa la'alla suka fara gazawa kafin ya fita a ce dan sanda ko ya arbe shi ko ɗan sanda ya gaza kowa ne mai isa babansa ibashi har ya zamanto ina da tunani na kashe ɗan adam ne dalili wani irin tarbiya ibashi wani irin tunani isa masa wani irin abu ne uban yayi ko uwar har ya zamanto ɗanka zai iya kisa har ya zamo ɗanki zai iya ɗaukar rai ina nauyinku na tarbiyan farko kafin hukuma annabi yake cewa mace Allah ya ɗora mata nauyi akan dukiyar miji da 'ya'yan miji in ya bar mata tunaninsu hangensu manufansu haƙurinsu juriyarsu duk wannan a farkon mas'uliya na uwa ne da uba annabi bai tsaya nan ba ita kai har mai gadi har wanda yake lura da kuɗi har direban gida har wanda da ɗauka yana kaza hidima Allah sai ya tambaye shi akan nauyin da aka ɗora masa akan gidan da suka ɗauke shi wannan hadisi malaman musulunci sun yi dogon bayani yana da alaƙa da tsaron al'umma wanda yake nuna inda uba da uwa a matakin farko da waɗanda suke da aƙi akan mutane kafin yaro ifto waje in sun yi ɗauki nauyinsu sun sauke nauyinsu sun yi aikinsu tukuru yadda ika mata to an rage ma hukuma da wa'ala a samu ma'ana kace na ce a waje wanda yake mai tsanani kwarai da gaske ‘yan uwa musulmai da wannan da ke kira gare mu kowa itambai kansa wa'annan wa'anda suka addabi Najeriya ko wa'anda suka addabi arewacin Najeriya ɗan uwanmu ne da yawansu musulmai ne wa'ansu da yawansu mutane ne wanda mun san gidajensu da yawansu mutane ne wa'anda an san iyayensu ya aka yi ina nauyin tarbiyyar da muka gada daga wurin iyayenmu kai uban da isa baka dauki mataki ba ai baka dauki makami ba saboda ubanka bai maka wannan tarbiyyar ba bai nuna maka san duniya ta kowane anya ba ya nuna maka Allah da ran tashin kiyama gaskiya ne ya nuna maka hakuri da kaɗan da juriya da kuma tsayawa akan iya halal ɗinka da kuma janka a jiki da yawan zama da kai a gida da nuna maka abin da ida ce mai isa ka aifa yau ka watsar mai isa ka bar ɗanka da social media suna canza masa tunani da angensa baka taba zama da ɗanka ba ka nuna masa abin da ida ce a midiya ne yara wawaye matasa ma'aukata waɗanda suke ba san ma duniya ba suke koya ma ɗanka ina zai sa rayuwarsa su suke gaidin ɗin ɗanka su suke juya tunaninsa bai ma da tunanin irin naka gaba ɗaya na gado da iyaye da kakanni wannan dole i zamanto al'umma ba za su taɓa samun zaman lafiya ba domin tunaninsu baya anin gidajensu ina suke fuskanta mai suke so sai a cikin rayuwa iyaye ba abin da idame su ‘yan uwa musulmai lalle ku sani mas'ala zaman lafiya abu ne wanda yake mai tushe abu ne wanda muke ɗaukansa kamar wasa ne amma abu ne wanda ya shafi kowa kuma aiki ne tukuru kuma babban al'amari ne in ya fansama ikai wani mataki shine ake wa'ala irin yadda yanzu ake wa'ala a cikin najeriya ku sani ‘yan uwana musulmai masu daraja lallai zaman lafiya da goya ma zaman lafiya baya da haƙuri da wannan zaman lafiyar da muke ciki a Najeriya duk ƙarancinsa da muke gani ya fi a bakin ku buɗe ƙofa mu zo mu rasa wannan ya zamanto mun rasa yadda da mu zauna mun yi abin da ake kira ma'ana fargan jaji a cikin rayuwarmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki zaman lafiya ya fi kuɗi idan babu zaman lafiya zaman lafiya ya fi gidaje na sama in babu zaman lafiya zaman lafiya ya fi a bakin a ce mulki an baka amma babu zaman lafiya wanda kana talaka amma da zaman lafiya annabi ita duk wanda iwaye gari daga cikin ku ya ko al'umbata yana zaman lafiya ko ina da tsaro a yanda ike rayuwa ko a gidansa ko a anyasa ko a society shi yana da abinci na rana ɗaya iya wannan wurin ina da abincin da zai ci yana da lafiya a gangan jikinsa annabi ice ya ji a ransa kamar an tara masa duniya gaba ɗaya mallakarsa ce domin wanda ya tara duniya gaba ɗaya bai fi shi komai ba a iya wannan rana shi ma abin da yake nema na ranar kai ma da kake da shi na ranar shi ma kana da shi shi ma ina da shi in an je gobe da ka samu na goben shi ma dai iya na goben zai kashe sauran sai dai ya ajiye ba ci zai yi ba ‘yan uwa musulmai lallai ku sani don Allah muna kira gare mu lallai da gaske ne muna cikin wani yanayi wanda ike na yawo da hankalin al'ummar Najeriya muna cikin wani yanayi wanda ike na shirya tuggu da kaidi da makirci akan dole abinda ya faru a Sudan abinda ya faru a Libya abinda ya faru a Yaman abinda ya faru a ƙasar Siriya abinda ya faru a kaza dole an dage da ƙarfi da yaji da tunanin wawayen cikinmu da wa'yansu kiristoci wa'yanda suke da wauta ba dukansu ba akan dole wannan abin sai ya zo Najeriya lallai ku goyi baya ku haɗa alinku da kiristoci masu ankali da wa'yanda suke masu ankalinmu musulmai lallai mu sani kar mu goyi bayan wannan a cikin Najeriya ‘yan uwa musulmai wallahi rashin zaman lafiya bai da daɗi ko na miskala zarratin duk wanda ike nemansa ko ike fatansa ko yake ganin a kifar da gwamnati ko a yi balbalin bala'i shi tun da baya kai ko bai samu a rasa wannan ba ƙaramin ƙaramin tunani ba ne ɗan adam da yawa ba a san menene musiba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma irin wannan tunani munana na wauta ɗan adam ya yi tunani ko ya tashi da talauci ko mulki ya ƙwace a aminsa ko ɗan adam izamanto bai da wani kataɓus ya ce kawai duk a mutu ko duk ma'aikata annabi yake ce masa abbansa kar ku yi fatan ma haɗuwa da abokan gaba kar ma ku yi fatan yaƙi kar ku yi fatan abin da zai sa ko da kafirai abokan faɗa ne a ce ku yi yaƙi a nan kar ku yi wannan burin a cikin rayuwanku ku roƙi Allah zaman lafiya ku roƙi Allah zaman lafiya abin da baka yi tsammani ba in ka faɗa yaƙi ko kisa ko juyin mulki ko abu kaza abin da kake ganin yanzu ya ma kaɗan in ba sa'a ba rasa shi za ka yi gaba wannan ne kuke nufi a cikin ƙasanmu ‘yan uwa musulmai wannan ne abin da muke tunani a cikin ƙasanmu saboda wani bukata ƙarama ba daidai ba ne kuma ba mu goyi bayan wannan ba a ƙarshe ‘yan uwana musulmai ina kira don Allah ku kiyayi saurara zuwa ga wa'yansu mutane wa'yanda suke da fuska na rago amma haƙiƙarin cikin jikinsu wallahi karnuka ne maganganunsu ta sami aliƙaunin akwai daɗi akwai birgewa akwai maganganun ɗaukar hankali akwai daɗaɗa maka rai amma duka ƙarya suke wannan ya bayyana a social media da yawa malamai wa'yanda suke da sunan malanta da sunan ilimi da sunan wakiltan musulunci ba abin da suke yi in ban da sukan musulmai da musulunci ba abin da suke yi in ban da suka da nuna musulmai su ne matsalan najeriya su ne damuwan najeriya su ne kazan najeriya ba ma nufin musulmai ba mu da matsaloli a ba izamo shi ne daidana shi ne damuwarka yau da gobe kullum har ka fifita waɗanda ba su ba a kansu har ka ce su ne ba sa san zaman lafiya su ne terrorism shi ne kaza la shakka dun masu irin waɗannan da'awa da sunan malanta ƙariya suke munafukai ne zindiƙai ne mutane ne mul'idai waɗanda manufarsu shi ne ci bayan addinin musulunci ‘yan uwa musulmai ku ne musulmai na farko malaman nan da ake ce su ne terrorism su ne ‘yan ta'adda su ne matsalar najeriya wai ni a cikin khutubobin da ake yi ko makarantun da ake buɗa na islamiyya da darasin da ake yi kudin kuna sauraron malaman sunna ku ya kamata ku ba da shaida a kansu wane ne a cikin masallatanmu na alu sunna aka ajiye makami don yakin wani a cikin najeriya ku ne yan kwamiti ku ne ma sauraron malaman nan ku ne suke karantar da ku amma wani zindigi ya zo rana guda ya ce maka malaman sunna su ne matsala yanzu masallacin nan ko allura babu a cikin wannan masallacin kuma ba iya wannan masallacin bane duk masallatai na arewacin Najeriya na ahlus sunna ƙariya kake kaje ka samu bindiga kai wuka ba ka samu ba wai ake wannan bitin din da su da aka shawa ne ko za a illata wani amma wani mutum ya zo da sunan musulunci ya barge mu yana bubbuɗe baki kaman dabba yana zagin al'umma saboda zindiƙanci da kwangila wanda yake na kuɗaɗen turawa wannan ba daidai bane in muka tu'u malamanmu na sunna da su suka fi karantar da mu dare da rana da ɗora mu akan addini da nuna mana ilimi muka yadda ‘yan ta'adda ne ba musu adalci ba ba musu adalci ba ku ne shaidunsu ku ne masu ba su kariya wa kuma maka ta'addanci abu na ƙarshen ƙarshe ‘yan uwana musulmai lallai muna mu'amala a junanmu musulmai don Allah mu tambayi kanmu a arewacin Najeriya a irin mitin da ake na masallatai da wuraren ibada da duk yadda muke haduwa wai ku ne shaidu musulmai ina ne aka taba mitin cewa bari mu je mu kashe arnewa ne ko kiristawa ne ko bai kudewa ne ba gaira ba dalili ku zo mu kashe a wace anguwa ne ake irin wannan a cikin Najeriya don Allah muna yin wannan a ɗabi'an mu ya za a yi sunura Khalid su zo su ce musulmai su ne terrorism a cikin Najeriya a wani dalili ba daidai bane a ce kuma wai har ana sauraron bayan Allah nan ana comment ana ganin su ne kaza to waye yake kantar da wannan abin a cikin malamanmu in boko haram ne idan yan ta'adda ne ba masu yakansu da ilimi da mukabala da nuna ma gwamnati a ɗauki mataki kamar malamai waɗanda suke na sunna duk Najeriya babu irin su kuma duk duniya baka isa ka samu al'umman da babu fanɗararru ba kiristoci suna da fanɗararru yahudawa suna da fanɗararru musulmai suna da fanɗararru ba za ka yi hukuncin fanɗararru ka ce su ne hukuncin musulmai ba wannan ba gaskiya ba ne ‘yan uwa musulmai ku ne a arewacin najeriya babu lungu da saƙo da babu kirsan da ike rayuwa a cikinmu babu lungu da saƙo babu anguwa da babu inyamur kirsa da ita so daga kudancin najeriya ya yi kemis ko ike sai da kayan mota wa ya kashe shi wa ya masa illa haka kawai mun fi kowa son zaman lafiya a samu malamai zindiƙai a ce su zo su ɓata sunanmu da otonmu wai suna goyon bayan wai mu ‘yan ta'adda ne yadda in yamur ike shiga lungu da saƙo da ƙauyuka a arewacin najeriya irayi da musulmai da matarsa tana yawo tsirara kai ɗan arewa musulmi ƙarya kake kai ɗaya ka je kai wannan rayuwa a kudanci ba za ka iya shi ba wannan shi ne ɗabi'a kuma shi ne abin da muke arewa gobe ‘yan uwa musulmai mu tuna da wa'yansu al'amura wanda zaka ga cewa wallahi musulmi a danganta shi ta'addanci zalunci a arewacin Najeriya ban ce fandararru ba kuma kirsa kuna da su yahudawa kuna da su kowa suna da su yanzu idan muka ɗauka hutun da ake bayarwa a saba da lahadi a ciki wanne ne ranar musulmai a ciki babu asabar na yahudawa ne la'adi na kirista ne musulman najeriya sun ce a'a sun aminta sun yi shiru in su ne aka ce a sa juma'a a ranar hutu kar a sa ranarsu na rantse da wanda allah ya allah da ya alice ni ba za a son a najeriya lafiya ba na biyu mu ɗauki matsalar abin da shafi sanya cross a asibitoci wannan alama ne na christianity musulmi ya ce a'a mu ne majority a arewa ana sawa ya za a ce mu ne marasa zaman lafiya da goyon bayan zindikai masu manyan baki ma'aukata a cikin najeriya a ɗauki matsalar abin da yake da alaƙa da sa hijabi a cikin manyan makarantu a kudancin najeriya baki isa musulma ki da ki sa hijabi ba a arewa in kin yi tsirara ma ba abin da ya da musulman arewa saboda zaman lafiya banda wannan mu dauki abin da yake da alaka da sanya irin sanda da girma bashi a majalisu kafirci ne alakan su ne ban bai da shi ba amma saboda an fi karfin mu da zaman lafiya dan arewa yayi yaki akan wannan ya kashe wani akan wannan bai yi ba in an zo taro har a irin Bauchi da muke da kashi 90 da wani abu cikin 100 da a buɗe addu'a da a ce ƙarshe kirista ya rufe a kudancin Najeriya kai har a arewa a irin filato ana ba musulmai wannan bayi amma duk mun zauna lafiya amma wani zindigi abin da ya fi aushi wai daga cikin gida wai mutum ya zo ya ce maka musulmai su ne ‘yan ta'adda ahalu suna su ne kaza ‘yan uwa musulmai in ba ku kara addinin kowa zai kare muku addini in dai ba ku yarda addinin ba ku yi kafirci kan ku fita mutum yana sallah ana karanta ƙur'ani tun kakanninka da iyaye sai yanzu za ka zo ka ce kana tuhumar addinin musulunci karya ne ko addinin musulunci terrorism ne wa ya kanta da kai terrorism ne ya Allah madaukakin sarki ka tsere mana da addinin mu waɗanda suke neman cutar da wannan ƙasa da waɗanda aka kama kai are a cocina da makarantun kiristoci duk na ƙarya a wannan satin wai dole sai an sa Amerika ta shigo ƙaryar ku makircin ku ba zai yi ba da izinin Allah kuma Najeriya ba abin da zai same ta ya Allah ka daidaita al'amarin duk wayanda suke son rikita wannan ƙasa cikin musulmai ko kirisocin da su ne ibayyana fi bayyana yanzu ya Allah ka daidaita wannan lamari nasu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ƙara mana ci gaba a cikin ƙasanmu ku yi aƙuri ku goyi bayan shugabanni akan zaman lafiyar nan daidai gwargwado mi aƙuri abin da muka rasa Allah ya gyara su Allah ya samu tsoron Allah kaɗan ɗin da muke da shi don Allah mi aƙuri da shi قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله